أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu ɗaya daga cikin ɗakunan shi masallacin nan mai tara albarka domin ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar laraba sha biyar ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne hudu ga watan uku watan mars 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gama katar da faɗa abin da yake shine daidai da aiki da shi kuskure kuma Allah tsare mu idan mu faɗa cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi share shi daga kirazan mu a darasin shiya muna cikin ha'ilar suran nan mai tara albarka suratul hadid wanda mun gani fadar Allah subhanahu wa ta'ala da hikimar shi da ikon shi da ƙudurarsa kan cewa shi ne ya halici samman nan gaba ɗai wato da ƙasan nan guda bakwai gaba ɗaya a cikin mikidarin gwargwadon kwana shidda sannan da ya halici wannan ba gajiya ba ce ta sa ya rarraba wannan halitta har ta kai kwana shidda mai iko ne akan ya halitce su daidai da kyaftawa da bismillah sannan da ya yi da halittar nan tasu sai ya daidaita akan al'arshi wanda al'arshin shi yana can sama sama sama sama sama kuma arshin shi yana kan ruwa mun ga hadisin da ya yi bayani kan cewa tsakanin ƙasa nan zuwa sama ta farko da hiyar shekara 500 kabirin sama ta farko 500 tsakanin ta farko da ta biyu 500 kabirin ta biyu haka haka yansu da su sannan bayan an she ta bakwai sai a samu ufuk sarari ne wanda babu komi ya tafi ya tafi har illa masha Allah ba sai iyakar shi ba shi wannan sannan sa a samu ruwan nan wanda wa kana arshuhu alal ma'i sannan saman ruwan nan alarshin Allah subhanahu wata'ala yake ai shine an rawaito wannan wanda ya ce inda ogansa yake shedan din da aka kama wanda yake bayani inda ogansa yake saman ruwa ne ba wata halittar da ta sa ta isa ta isa wurin nan kasan shi shedan da yake dan iska ne yana kwaikwayon abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake da ne Allah subhanahu wataala ya ce wa kana arshu alal ma shi ma sai ya je ya nemi wani ruwa ya je ya kawo da shi shine ai ya ce babu wani mahaluki da ya isa ya gitta ta inda fada shedan din nasu babban yake babban shedan kime mai iblisin babu wani mahaluki da ya isa ya gitta ta can an gane ko shine malamai suka ce triangle de bermuda ne zirin bermuda ake ce mashi ko wanda yake los angeles ne ko wanda ta ƙasa ta sama ta ina duk abin da yake ya ɓace ko ta ina jirgin ƙasa jirgin ruwa ko da jirgin sama ko tsuntsu ya gita ya ɓace to na ake sifsonan nan wurin nan nan ne kotun shaidan babba kaga shi yana kwaikwayon Allah subhanahu wata'ala la'anatullahi alaihi to wannan ke ga jiya mun gani Allah sai ya daidaita kan al'arshi wanda ya daidai da shi Allah subhanahu wata'ala a sama al'arshin ne yake zartar da komi yulijin laila fin nahar yana shigar da dare a cikin wuni don ya rage mai tsawo ko kuma wuni a cikin dare don ya rage mai tsawo an gane ko sannan Allah subhanahu wataala ya kasance ya kasance masani ne akan abin da wato ke shiga cikin ƙasa na ke shiga cikin menene ƙasa na daga tsirrai da wasu abubuwa ya san me zai fito daga cikinta ya san me ke shiga cikin menene sammai ya san me ke fita daga cikinta Allah subhanahu wataala da abin da muke yana gani wato mai gani ne akan komi da komi akan abin da muke sannan Allah subhanahu wataala gare shi mulkin sammai da kasai mulkan wa khalqan wa abidan gaba daya sannan gare shi al'amurra suke dawowa wannan kenan shine bayanin da muka gani jiya insha Allah Allah subhanahu wataala ya mana gafara sai Allah ya ce aya ta bakwai ko? Sha Allah.
آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Na'am.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه Na'am.
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Na'am.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم A wannan ayoyin, kamar yadda mun ɗan har bayanin su shiya, Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaɗaitar da mutane, yana tunatar da mutane akan imani, yana tunatar da mummunai gaba ɗai akan su yi imani, su meko hankalinsu wuri ɗaya, a tan- a- a tace zuciya a yi fifiyan zuciya ta koma mumina ɗari bisa ɗari. Bayan ta koma mumina ɗari bisa ɗari, sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su kuma da wata ibada mai wahala, ibadar dukiya. An gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon shi an gane ko ya ku jama'a ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon shi bayan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon shi sannan ku ciyar daga abinda Allah nan subhanahu wata'ala shi ya sanya ku masu gadi akan shi shi ya sanya ku mamaya akan shi me kenan dukiya ba ku aranta ne aka yi an gane ko wakilai ne Allah ya ba ku wakilcin shi mustakhlafina fi fallazina amanu kaga waɗannan wanda suka yi imani sannan bayan sun yi imani suka ciyar sai Allah ya ce na gare su lada lada mai girma sai Allah ya ce wa malakum wai menene ya same ku saboda menene ba ku kasance kuna imani da Allah ba an gane ku alhali kuma ga manzo nan yana kiran ku yana kiran ku da ku yi imani da ubangijinku alhali kuma ku hakikan kun ɗauki alkawari cewa menene kun ɗauki ya ɗauki alkawari gare ku in kun kasance masu imani ne ku yi imani mana Allah subhanahu wataala sai ya ce shi Allah subhanahu wataala shine ya saukar da ayoyi bayyanannu ga bawansa annabi kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya fitar da ku daga cikin duhunnai duhunnai na manawuci da kafirci da menene da jahilci zuwa haske na imani da musulunci da ilimi saboda Allah ya kasance mai tausasawa ne gare ku kuma mai jin kai mai rahama ne an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa malakum Allah tunfiqu wai menene ya same ku saboda mi ba ku yi ciyarwa an gane ko kuka kasance ba ku ciyarwa saboda Allah subhanahu ta'ala alhali kuwa Allah shine mai gadon sammai da kasai duka na Allah ne an gane ko wanda ya ciyar daga cikin ku Allah subhanahu ta'ala ya ce wanda suka ciyar daga cikin ku tun kafin budin makka kuma suka yi yaki ba daidai ba suke da wanda sai bayan an bude makka suka ciyar suka yi yaki sai Allah ya ce menene wa kullum wa'adallahu husna amma ka sani dukansu Allah ya musu alƙawarin alhusna ita ce mi aljanna wallahu bima ta'maluna Allahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wata'ala ya kasance daga abin da kuke aikatawa yi masani ne an gane ko wato Allah subhanahu wata'ala ya san abin da duk kuke aikatawa sai anan sa Allah subhanahu wata'ala yake faɗi man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wai wane ne Allah shela ce yake nema ne yake tambaya ne yake wane ne zai ba wa Allah ramce-ramce kyawawa ramce mai kyawo idan ya ba Allah subhanahu wa ta'ala ramcen nan sai Allah ya lumka mashi ya lullumka mashi sannan kuma yana da yana da lada mai girma wannan kashi ayoyin kashi kashin bake su mu dawo bayani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aminu billahi ku yi imani da Allah an gane ko in kuka yi imani da Allah saboda ka san komi yana samuwa ne bayan imani an gane ko komi ibada in baka yi imani ba bata shiga sai imaninka ka yi purifiyar imaninka tsaftataccen imani kaga shi ya sami ahadari ya ce awwalu ma ya jibu alal mukallafi ta sihu imani a warko abin da yake wajaba akan baligi mukallafi ya fara inganta imanin shi duk abin da ka yi da raggon imani to kayi a banza ne an gane ko kaga wallazi na kafaru a amaluhun kasarabin biƙi'atin ya hasabuhu zam'anu ma'a hatta idan ja'u lam yajduhu shay'an wajada Allahu indahu fawfahu hisabu kaga wanda suka kafirce ayyukansu da suke suna tunanin ya zama musu kamar kawalwaniya ce mai kishirwa in ya ga kalwalwalniya sai ya dibo ruwa ne ko in yana jin kishirwa mun san kawalwalniya a kawalwalniya dai tabkin aljannu yawwa tabkin aljannu yanzu in kana saman kwanta kana foyaje in rana ta kwalla sai kaga can deluwan kamar garuwa can kwanta saman kwanta to ka san a sahara aka yi ganin shi clear zaka yi dibo to wanda yake tahiya a sahara yana jin kishirwa sai ya yi dibin menene ruwa ne an gane ko sai ya zo wurin sai ya gaba ruwa bane ba ashe kawai wannan ne to su wanda suka kafirce an gane ko suna tunanin ayyukansu nawa suka samu kafirai wanda suke kyauta sadaka taimaka ma marayu kawai anan za a sakanta musu anan za a ba su na daga lahiya ko don ƙarin arziki ko na ƙarin abin da suke so anan amma wa malahu fil akhirati ba abin da zan samu a cikin ranar lahira a nan za a warware da su haka zalika duk wanda bai tsaftace imanin shi ba Allah bai amsa aikin shi inna ma ya taqabba Allah min almuttaqin bar dai Allah yana amsa aiki ne daga masu tsoron shi shi kuma tsoron Allah har kake gani sai ka purify zuciyarka wasu ƙanana abubuwa ka rabu da su an gane ko Allah subhanahu wataala in baka tsoron shi ya ake mai da aikin naka fa ja'alnahu haba'an manthura sai a mai da aikin naka kaman ƙura abin shekewa sai a daga ƙura a sheke an samu sauran da zaka yi sezir ya watsi ya watsi baka yi sezir din ƙura ana feshe ƙura ka ɗauki in abu ya ƙura bargo ya ƙura ka kakkaɓe shi ka kakkaɓe shi wa zai iya kaftan ƙuran na ya sezir ɗinta ta watse ta tafi cikin iska to aiki in dai baka yi imani ba ƙura ce abin shekewa shi yasa ka sa tsoron Allah sadiqan da gaske a cikin zuciyarka da gasken gasken kai tsoron Allah kake shine zaka samu aikin ka tsoro shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara gargadi ku yi imani da Allah ku yi me ku yi imani da Allah tun farko aminu billahi ku yi imani da Allah subhanahu wataala wa rasulihi sannan ku yi imani da manzon shi ga wanda ya imani da Allah da manzon shi ai duk wani abu da ka sani Allah da manzo sun hana dole ya rabu da shi duk dadin shi da yake ji an gane ko kuma duk yadda kake ka kama ko shekara nawa kana abu aka ce Allah ya hana manzo ya hana sai ka yi sai ka yi watsi da shi ka ba kanka lahiya an gane ko duk ka san ai matsalai matsalar sai ka ce kana nihin duk uwayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka dora muka haka ƙarya ce watakila sun dora akan rashin ilimi shi kuma ilimi ya yake kina in ka ce abin da uwayenka da kakanninka da malamanka suka dora ka a da aka zo aka kama hadisi yanzu aka ce ba daidai bane ka ce nasu zaka bi ka koma irin kahurawan maka mi suka ce inna wajen na aba'ana ala ummatin wa inna ala asarin muqtadun ko mu mun isko uwayen mu suna kaza mu ma shi zan mu hauka kenan hauka kenan in aka ce ma yau duk abin da ka kasance kana yi aka ce ma abin nan bai da kyau ga nasi ta aya da hadisi kakka ce haka na isko uwayena kakka ce ai malaman mu haka suka dora mu wataƙila ba su sani ba ne sai an gane ko wai zaka ga ana cewa mutum mu ɗauki misalin laya ƙiri da wane ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗaura laya da ƙiri da menene sai ya ce a ai malami ne ya bani ita a ina a ina ana ma ga annabi kana wani malami ana ga annabi kana wani malami shin ya kamata walillahi masalla ala ka ɗauki misali misali a ce president ya ce a yi kaza kaza ka ce a ga abin da adi ya ce shi ya kamata president ya ce kaza za a yi kai kuma ka ce adi ya ce kaza misalin nan ya ma yi kwa kai ya kamata ka kwatamto shi in ana allah annabi duk wani kowane ne ko mun girman shi ko mun darajar shi a gaba da magana Allah da annabi tashi banza ce zubda ta ake a doki ta Allah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Umar da Abdullahi da Abdullahi da Umar yace ina ce ma annabi ya ce kai kana ce kaza za ya mare shi ya buge shi yace ina ma annabi ya ce kai ka annabi yana la tamna ma Allah masajidallahi kai ka ce sai ka hana ya buge shi yace ina ma annabi yana kana in annabi ya ce ko Allah ya ce shi kenan inta al'amru kowaye magana watsi ake da shi an gane ko shi ne ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan shi sannan sai kun yi imanin nan sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya nemi wata ibada an gane ko kagan ba a nemi ibadan nan ba sai da aka tabbatar ne kun yi purifiyan kyar ɗinku ta koma mumina zalla ƙala lahu ƙala rasul an gane ko don duk wanda ya yi wannan ibada ba tare da imanin nan ba za a biya shi a nan duniya class ya watsi ba ta mai amfani a lahira sannan sai Allah ya ce mi ibada mai wahala wallahi kullum muna haɗi ibada mai wahala wa an fiƙu mimma ja'alakum mustakhlafi na fi ko kuciyar kuciyar Allah dai ya tuna muku cewa ba hana ku bane ba kuciyar da dukiyarku Allah bai ce ba sai ya ce kuciyar da abin da Allah ya sanya ku masu khilafa ne masu gado ne masu menene wakilci ne ba ta ku bace ba ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku ku wakilce shi ne dukiya da Allah ya bamu daidai da ɗan fran Allah ya baka ba ta ka bace ba ta wace ce kawai ta Allah ce ya baka aranta wani abu larabawa da suke hadi lauda mali ghairi kama wasala ilaika da ya dawwama a wurin waninka kai bai zai zo wurinka ba an gane matsayi matsayi da ya dawwama a wurin wani ya zo wurin wani kuɗi da ya dawwama a wurin wani ya zo wurin wani an gane kaya kaya da muke sawa da suka dawo mu a wurin wani ya zo wurin mu yanzu wannan kushirai ba rawar haka waye a wurin nan a malam faisal ne ko yana nan yana nan amma mu yanzu ba shi bane a samanta kuma Allah ya yi gaba da shi kuma watakila baɗi wani ne ko muna nan ko mu mutu ko ya ne bai yiwuwa ka zama kai ne dai kullum kai ne wuri kaza haka ne ko kenan laudama li ghairika ma wasala ilaika da a ce wannan abu ya dawwama a waninka da bai iso wa gare ka hatta da ɗan furan da zaka rike da ya jima a wurin wani wani ya rike shi ya za a yi iso wurinka shi yasa Allah ya ce menene abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku mustakhlafi na fihi wato masu kula ne a saman shi an gane ko ku kula ku kula shi uh, ku tsare shi to sai Allah da ya ba ku tsare ya ce ku ciyar kamar kai ne alaji ya doke kai kai ka katin shagon shi ya ce tsare mani shago shire mani shago daga kulan man da shi an gane ko shi ke na alaji sai ya ce ka ba wani sai ka kiya ka ce a alaji bai kamata ba a bada yanzu a an bada ka za a yi ya kamata ka gani Allah shi ya baka dukiyar nan sai ya ce ga yadda yake so ka mashi da dukiyar kuma sai ka kiya shi kenan kuma so kake ka tai lahira kuma ana ana udkhuluha bi salamin ka zo ka shiga wallahi ba ka shiga wallahi sai ka tsaya a kullum in muna cewa ana bayanin dukiya kowa shida yake ga alashi da ya tara miliyoyika ba ita ba ce dukiya dukiya in dai hakka ce maka saura kana cikin masu dukiya ana shirin kai infaki mun gane in dai hakka ce a yau Allah sai ya baka jika biyu kai kuma iya bukatar ka ta yau nawa ce jika guda to wannan jika guda sai ka ciyar da ita wa an fi kumin ma ja'alakum mustalkhalafi na fi haka muke yi da an fara hira infaki kowa sai ya dinga kallon ina ke da kwai bene wane ne mai mota wane ne mai kaza waye sanya shadda waye kaza a wallahi da kowa ake da kowa ake sans exception in dai ka ci ya maka saura wallahi hadda kai ka ciyar akwai wanda ya yi ka bukata haka ne ko kuma kai ne kafi kowa bukata a duniya a garinku kai ne kai kowa bukata a unguwarku kai kai kowa bukata ko irin na sahabin nan zaka yi wanda ya sadu da iyalin shi a wunin ramadan ko da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi mi ya diyotar da wa baiwa ya ce ya rasulullah banni da ya ce kai mi azumi menene azumi wata biyu ya ce ya rasulallah wanda ya kasa banda iyawa wanda ya kasa wuni kuma cikin ramadan wata ɗaya a sashi wata biyu su su fama ya ce wallahi banda iyawa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da mi mutum sittin ya ce kam ya ce nan maha akwai matsala ce wallahi banda da halin ciyar da su annabi ya zamna ya ce zamna can aka kawo wani dabino ko cikin wani daro rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya ce je ka ciyar da mutane ya ce shan rasulullah zan ciyar da mi wanda ya hini talauci ne a nan sallallahu alaihi wasallam ka ce mashi e ya ce to wallahi a tsakanin madina tsakanin labbadai ha wannan manya manyan duwatsu na wannan madina babu mutumin da ya hini talauci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kilkile da dariya har sai da aka ga hasken haƙorin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya ce shi ka ciyar da iyalanka kaga tausaya annabi sallallahu alaihi wasallam to in ba irin shi ba zaka yi ka ce duk garin da magaram kahi kowa talauci an samu wannan kusa kusan nan mun same shi fi sabilillah to in dai har zaka ci kai saura ana da kai aki wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi wallahi ka sani zaka iya ciyar da milfran milfran wani ya ciyar da d miliyon ka hishi lada wurin Allah watakila kai wannan milfran taka da ka ciyar da ita ƙarhin imanin ka yayi ƙarhin imanin shorin ciyar da ita kai filifin zuciyarka babu riya watakila kai dukiyarka ce ka raba duka biyu ka bada shi kuma dalle d miliyon din nan mini ne ba eh motsi ma ba ayi ba ma hara ba watakila in can shi ne kamar ka an gane ko kai kuma wataƙila dukiyar ka ce ka raba bi ka bada doyo mil gare ka kawo doka bada bilfara ai aiki an gane ko aikin musulunci wataƙila kuma kai milfran ne ta kaɗai gare ka kai ta annabawa ka meka kai irin ta abakar sadiq ka meka ka ce allah ya kawo ni muna yawan ba da misali wallahi lazim kalka kuskura ka bari ka ga ana wani aikin alkhairi a yi shi babu dukiyarka ko mun karamta shi kuma kalka jira cewa sai wani ya yi ka yi misali ka zo ka wuce ka ga ana gina masallaci an gane ko igauga ya je ka so bahun siminti ka kawo ka ce don Allah a sa ciki kai bahun simintin ka ina zai tsaya a cikin masallaci guda da Allah kaga zai cakuɗi wuri da yawa duk masallacin nan duk abin da za a yi da kamashin ka a ciki ka zo ka ga makaranta ana karatu kewa ya je so masa ahadari ishmawi ka so da wasu littattafai ka kawo ka ce da Allah malam araba mu ɗalibai ka zo ka gani asusun masallaci ɗan lalabo su ba wutan masallaci surtu yanzu da ke da kuma masallatai a prepaye ko da ka shigo kalli kwantar din danna da mai nita ka kasu ba Allah kaɗai ya san me zaka samu danna da mai nita ka kawai kai a restaurant kwantar ba kowa wataƙila ma sai kowa ya huta ana shirin kwantar ya fara tutu a ji yaƙi wata yayi yaƙi a leƙa a ga wani kilowatt mara iyaka kakka bari aikin lada ko mun karanta shi a yi shi babu kai kuma kalka jira sai wani ya ce ayi kalka jira sai wani ya ce ayi an gane ko mimma ja'alakum mustakhlafina fi annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake fadi alhakumu takafu cikin wani hadisi ya faɗa ayan nan yace kusan tara a tattara a tattara ya muku yawa kowa so yake ya tattara a ce shine millionaire millionaire an tattara an tattara Ya ce, Yawwa, annabi ya ce, ai ba talauci ba nake tsoro gare ku. A wannan hadisi ya ce, alhakumu takafur, tara dukiya ya muku yawa, so kuke kawai ku tara. Ya ce, ɗan adam yana mali-mali dukiya ta, dukiya, dukiya, kawai dukiya, dukiya ta yake ne. Annabi ya ce, kai kuma dukiyarka me dukiyarka, in ba abin da ka ci ba, ka tutiyas shi ne naka. Kaga ya ma amfani ko? Mara amfani ya zube. Ko kuma menene ne? ka tufatar ka tsuwas abin da kasa ka tsuwas ka hudda shi ne naka wala in ba ka tsuwas ba ka yadda ba naka ba ne don kana iya mutuwa a ce a wannan da ɗan haskenta alimke na magada ne ko a saida eh kaya ba san kaya ba ana mine ne ana gadon su Allah subhanahu wataala cewa min ma qalla minhu aw kafur na daga abin da yake da yawa ko kuma yayi kaɗan. kai min ma qalla minhu ko sank france ƙalla ne ba a wasa da koda san france valar ɗin kaya in yayi mil franc dole ku kashi a ashe shi a mashi valar cikin magada ɗaya ya biya kuɗin ko ya ɗoka ko kuma magada duka sai ittifaki a bada su sadaka min ma ƙalla min aukafa wannan iran ne da ake mutum ya mutu a tattaro duke shi a dinga wantare da ita a ce a kayan shikin shi a ba ganin shi can a ba wane ne can irar ci dukiya ci valar ake masu a rarraba su duk wanda zai ɗauka in yana cikin magada ya ce a to ni wannan kayan sun burge ni sai a ce to falar ɗinsu domil sai a rubuta wane ya ɗauki falar da domil mun fahimta ko haka ake raban gado sai abin da ka sa ka hudda na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko abin da kai sadaka da shi shine dukiyar ka saboda zaka iske shi sa amma an diwar da sila gadi ne kake an gane ko shine yace a can mai zuhudu yake cewa wa ya khulu ba'al irsika bit turafi wai sai ka tara dukiyar ka mutu mijin matarka sai ya hika morewa mijin matarka watakila wannan mijin matar naka watakila dan adawa ka ne da kuna raye ya kewayo can kilewa shi salai kawai ya aure ta motar da kake hawa ma shi za a ba motar da kake hawa kana patine kana daga bitur fime misali kana hararan mutane ba mun ba da misalin wannan bawan Allah da aka ce wai shi ya kawo furwi a gida sai ya ce to aisha mai sai ya huta ha da ya huta kan ya dawo sai ya nemi furwin shi da shi da matar shi da ɗayan shi da an cinye ba aisha mai ba daga nan ya huta ya nemi bukatan fili ya gina masallaci cewa wannan in na mutu ba abin da za su mana wallahi ce in na mutu wannan to Allah ba abin da za su mana ya ce wanda furwi a ashe mana an kasa ashe mani kawai an cinye an yi wantar da shi to in na mutu ya kenan wa ya khulu ba al-irsika bit turasi wa tansana al-ahibbatu ba'da ashrin wa qad sirna izaman balayati kana dijur dizer dijur dimwa disemen an mance da kai tana hara ina washe garewalle da dukiyarka kai kuma kana can ana shiranka shi yasa ka bada ana marrabuka yara sun harami fati ne da dukiya wallahi balle yaran yanzu a da amma ba yi baski surtu in kamar masu dukiya wallahi ba yi baski wanda kai Allah mana gafara an ga musallai da yawa a zahirin duniya ka duba ka ga duk wanda suka mutu sun bar dukiya ka je ka leka cikin iyalan suka gani ya ake ciki yanzu shi yasa ka ciyar ka bada saboda ita ce ta tamami garanti a can wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi a ku ciyar daga abin da Allah ya sa ku wakilai ne a cikin shi fallazina amanu kaga wa'annan wanda suka yi imani wa anfaqu sannan bayan imanin kuma suka ciyar fi sabilillahi muna ciyarwa muna sake tanawa kada goma an kaba da ciyarwa ne kai alhum ajrun kabir na gare su lada mai mi mai girma wallahi sai ka bada kadago ka tashi ka ganka miliyan rika ne aka tara ma saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi cewa Allah subhanahu wataala idan kai sadaka koda dabino guda dabino guda bai kai kadago ba ka gani ko dabino guda ka bada sadaka Allah sai ya kama ta ya lele ta fayu rabbiha sai Allah ya rene ta renoha kamar yadda ɗayan ku yake renon taguwa shi alƙarma har ta girma ko kuma godi ya shi alƙarma har ta girma yana renon ta Allah zai ci gaba da renon ta har sai ta kai girman dutse ko fiye da haka sai ka tashi ranar tashin kiyama ka ce ya rab annali haza ci wannan sadaka ci mu kuma yanzu wa uhudratul anfusu shuh ran rowa an sanya mata rowa ash-shaytanu ya'idukumul faqr shaydan yana nuna mu cewa talauci in ka bada talauci zakai kai kana da shi ka bada dala 50 yo kuma ya za a yi eh eh san sai kare ma kuma kasa 1 litir sauran ma 50 ash-shaytanu ya'idukumul faqr masu dukiya kuma ash-shaytanu ya'idukumul faqr ya ce karewa za ta yi yawma tuqwa biha fil والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wanda suke taskance dukiya ta zinariya da azurfa ya bar su bada ta fi sabilillahi bar su badawa Allah sai ya ce ka musu albishir na gatse da azaba mai radadi yawma tukwa bi hafi nari jahannama yawma tukwa bi hafi nari jahannama na'am fa tukwa biha jibahuhum wa junuduhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum takunzun ayan nan ta zo ko yace wanda suke mi wanda suke taskance dukiya ta zinariya da azurfa da dukiya sannan ba su ciyar da ita ka basu azaba ka basu wato albishir na gatsi da azaba mai raɗi ranar tashin kiyama za a masa lallasa da ita ka san menene lallasa za a tattara dukiyar nan a maida ta wani mi ake ce mishi ferjiyan ka san ferjiyan a dinga yi refasan su da wannan dukiya a cikin jahannama a yi refasan bayansu a yi refasan sharansu da huskokinsu ana cewa wannan shine abin da kuka tattara ba ku ciyarwa kuɗan da na abin da kuke tanadawa dukiyar za a tattaro ta a maida ta fair jeyan kasan ba fair simple ba wannan jeyan tabke ce kawai a dinga refasan su da ita ga zai eh a wani hadisi kuma maciji babba maciji ya dinga sararsa a kan wannan duke a wani hadisi fer fer kai tunanin fer fa an mai da duke fer kuma fer din kuma cikin jahannama ya kake gani kai yanzu ka ɗauki sana'an kuran ka kai shi ƙarshe ka ɗan ɗora shi minti ɗaya eh ɗora ka ɗauke ma ka gani a wani second to za a dinga a ba da ibrahim ba ibrahim shi ne Now, la haula bayan kusan kenan kusan 30 minutes ma an yi da branshen shi. To an fi forta da zuwa a branshen ki, branshen ma ba a kuna ba a jahannama. Branshen a jahannama. La haula wala quwwata illa billah. Kai ka dan kai tunani ka gani. Branshe ta jahannama. la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce mi وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنوا بالله نعم والرسول يدعوكم والله وما لكم لا تؤمنوا بال... لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم wai menene ya same ku menene ya same ku ba ku yin imani da Allah ka san duk wanda yayi imani da Allah ai duk wani lahi da wani zunubi da wasu lahidi ya aje su kote an gane ko saboda mai san Allah shine imani da Allah sha'ir yake cewa تعسي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديء لو كان حبك صادقا لعطاته إن المحب لمن يحب مطيع yace wai kana cewa kana san Allah kuma kake saba mishi kana san Allah kuma ka dinga saba ma Allah Allah ya ce ayi kaza ka ce baka yi ko kuma Allah ya hana kaza kuma kana yi kuma an ce ina masoya Allah ka ce ga ku ha yace haza mahalu wannan abu ne wanda bai yiwa fil qiyas bari'u in kace kai yi comparan shi bai yiwa ga soyayya ga sabo ha impossible yace law kana hubbuka sadiqan la atatahu da wai kai da gasken gaske kana san Allah wallahi da kai ma Allah biyayya haka ne ko innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk ai shi in kana sa duk wani mai so mai son masoyi yana bin abin da masoyin shi yake so an gane ko mai son masoyi yana bin abin da masoyin shi yake so ko sai mun ba da misali wallahi almasallu ala ga kunan da aksari samari ne ku eh in kuna hiran nan taku elver desert ventroiser mara kan digi haka ne Kuma kuma kai apple apple da yake cewa abel na desert ventroiser
7 minutes yawa seven minutes yawa da ta ce kai kaza yi haka ki da ta ce bebe a kwanta a yi barci lokaci ya shi kenan ai yarinya ta sa garɗe dan kato barci eh mala yace dariya karama yace zata sa bukatu lungu Wallahi.
mutum da gemu zata sa shi lungu sak wallahi sak ko ta ce- ta ce- akwai wani abokinmu Allah mana kafara muna jami'a wallahi wata waka ta sashi har da ci wallahi cewa ta waka menene wata waka ko a duniya ke na zaba ko menene yace ka har da ce ta ce ina son kare da mana wakan nan a duniya ke na zaba wata waka ce dai ake yi ta Hausa wadda ta yi tashi na mace ta wallahi kawai ya zo ya kunna ta ya rubuta Allah mara gafara wai ta sa shan waka wai ta ce so take ya rera mata shi ai kuna yi haka ko ina shugaba ya ce ana yi ko Allah mana gafara innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk abin da masoyin ka yake so biyayya kake kai eh saboda masoyin ya ce ai kaza to kai kuma ka ce kana san Allah kuma Allah ya ce ka bar saba mai kuma kana sa'a mashi akwai soyayya kuwa ka ce kana san Allah Allah ya ce ka yi kaza ka ki a kana san Allah kuwa kidan ka bincika ƙarya ce kake ba ka san Allah wanda bai san Allah kuma ina ne wurin shi to Allah tsare mu Allah mana gafara na'am kaga yace ku yi imani da menene ya same ku ba ku imani da Allah ga manzon Allah yana kiran ku da ku yi imani da ubangijinku an gane ko gashi kuna cikin manzon Allah yana kiran ku ku yi imani da ubangijinku an gane ko alhali kuma kun ɗauki alkawari da manzo a nan wasu malamai suka ce alkawarin nan bai'a ce mubaya'a mubaya'a da aka yi da manzon Allah sun yi mubaya'a da shi za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza to ku rike wannan mubaya'a kal ku kuskura ku sabka ku yi abin da kuka yi kaga imani kun yi imani da shi kenan ba ku saba abin da kuka yi mubaya'a da shi wasu malamai suka ce a wannan misaka da aka ce wa kada aka za misaka kum alƙawarin da kuka ɗauka shine alƙawarin da dukkan mu cikin mu kowa ya ɗauke shi wanda muka yi a cikin tsatsan وقد اخذ ربك وقد اخذ ربك min bani adama min zuhurihim zurriya- min zuhuri zuriyatihim ko muka ɗauki alƙawari kan wannan alastu bi rabbikum Allah ya ɗauki alƙawari gaba ɗaya sai da ya tattaro mu dukan munan sai da aka tattaro mu Allah ya ce shin ba ni bane ubangijin ku mi muka ce ƙalubala muka ce tabbas haƙiƙa Allah kai ne ubangijin mu mun yarda zan mu bi ka mun yi imani da kai dukan mu ha a ina muka yi shi alamu zafar ah dukkan mun yi imani dan kar sai an so tashi kiyama ku ce a'a mu ba mu samu labari ba a sai da Allah ya tattara mu duka da wanda aka aiwa da wanda nan gaba da wanda za a aiwa na ƙarshe duka sai da muka haɗu wuri ɗaya kowa da kowa Allah ya tambaye mu kuma muka Gama ce annabi tabbas duka gaba annabi Adam duka tun daga annabi Adam har zuwa na ƙarshe muka ce eh wallahi Allah mun yarda mun yarda kai ne ubangijin mu kuma in mun zo duniya kai kaɗai zan mu bauta ma to wannan alƙawari ake nishi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludun yuladu ala alfitra duk wanda za a haife shi akan fitra za a haife shi ta ibada Allah mun gane yanzu da zaka samu a samu mutum a haife shi kai ya samu kontak da kowa duniya ka gane kai ya samu kontak liyan da kowa a duniya ya samu ya girma zai tashi akan fitra addini ne ya zai tashi akan l'unicité da Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah a haka zai tashi bai bauta ma kowa kawai saboda fitra ne natural haka Allah ya yi dan adam in an aiho shi akan haka za a yi shi sai annabi ya ce in kaga ya kauce uwayen shi ne ko influence de la société influence din uwayen shi ko société suke juya shi an gane ko amma da za a barka kai fitrarka la ilaha illallah ce a haka zaka tashi saboda wancan alƙawarin da aka da muka ɗauko shine zai zarce da mu sai suka ce wa kada akhadha misaqakum wannan shine alƙawarin an gane ko wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minin yace in kun kasance masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin wani hadisi sai yace masahabban shi ayyu mu'min a'jaba ilaykum imanan wai a cikin mu'minai a cikin wanda suka yi imani wani mumuni ne imanin shi yake ba ku mamaki kuke ganin mamaki da mi da imanin shi a cikin mumunai sai su kalu almala'ika sai sahabbai suka ce ma annabi imanin mala'iku yana babu mamaki kamar shine babba sai annabi ya ce kala wa malahum la yu'minu wa hum inda rabbihim dan me yasa za su fasa imani ba alhali su suna gaban ubangijinsu ai su dole su yi imani shakka babu dole su yi imani kenan kaga ba shi bane ba mamaki ko sai suka ce qalu al-anbiya sai suka ce to annabawa su ne imaninsu abin mamaki ƙala sai annabi ya ce masu wa malahum la yu'minu wal wahyu yanzil alaihim dan mi ba za a yi imani ba alhali wahayi na sabkan masu kowane lokaci ka garanti garanti su yi imani qalu fanahan sai suka ce annabi to mu kenan sai annabi ya ce wa malakum la tu'minu wa ana baina azharikum dan mi ku ba ku yi imani ba alhali ni ina cikin ku war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum shine wa malakum la tu'minu billahi war rasul yad'ukum litu'minu ga annabi yana muku wannan kira yana kiran ku ku yi imani da ubangijinku walakin sai annabi ya ce musu ku sani ajabul mu'minina imanan alaihim na'am ajabul mu'minina imanan qaumun yaji'una ba'dakum yace a mafi mamakin imanin mumini wasu mutane ne za su zo bayan ku an gane ko bayan ku za su zo yanzu duna suhfan kawai za su samu takardu da qur'ani da littattafai da hadisai yu'minuna biha bima fiha kawai su yi imani da abin da ke cikin ta su wane ne wannan mu kenan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kuka suka ce ma biki ka ya rasulullah me ke sa ka kuka ya ma'aikin Allah yace nayi kewar ƴan uwana ina kewar ƴan uwana na tuno da ƴan uwana ne sahabbai suka ce annabi ba mu bane ƴan uwanka ga mu tare da kai yace a'a ku sahabbaina ne abokanaina ne ƴan uwana su ne mutanen nan da ba su ganni ba ba su zamna tare da ni ba labari na suka je suka yi imani da ni Allahu akbar ashe wai mu ƴan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai mu ƙara rike imani sai Allah ya ce min
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم wallazi ai shi ne Allah Ubangiji wanda ya sabu koma bawan shi annabi Muhammad ayoyi bayyanannu ga sunan clear suke li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur dan ya fudda ku daga cikin duhai na jahilci da duhai na kafirci da duhu na munafunci zuwa haske na imani an gane ko wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim lalle Allah mai tafsasawa ne mai jin kai gare ku kaga an aihuka a fitra an barka a mumini to a barka a haka mun gane ko kuma a kama ka in baka yi ba a haka aka amma wai dan a tuno maka ka gane sai aka ƙara tuno ma wanda zai rafe lanka mun gane ko wanda zai rafe lanka akan alƙawarin da ka ɗauko da Allah ya ga dama da mi zai ce ma shikenan sheka amma sai aka turo ma wanda zai rafe lanka kar ka manta ka dauko alƙawari ga abin da zaka yi na alƙawarin naka menene aka ma ai an taimaka maka saboda an san ka mantuwa gare ka da gafala gare ka yanzu da aka bar mu da alƙawarin nan na da yawa da an yi kwana amma cikin hikima Allah da ni'imar shi da tausayin shi sai ya turo mana manzo ya tabbatar da mu yake hudda mu daga jahilci da kafirci da menene zuwa hasken imani kaga Allah sai ya kasance gare mu mi mai tafsasawa ne raufun rahimun mai jin kanmu ne mai tausayin mu sai Allah ya ce mi وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Mm.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا sai Allah ya ce وكلا وعد الله الحسنى Mm.
والله بما تعملون خبير Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai ya dawo bayan an karance ta lamarin imani ai ta aka ce ka yi imani sannan ka bada sadaka an gane ko aka tambaya me yasa baka yi imani ba aka ƙara sai ta lamarin imani wa malakum la la tu'minuna billahi yanzu kuma sai Allah ya dawo wa malakum la tunfiqu fi sabilillahi wai menene ya same ku dan me yasa ba ku ciyarwa saboda Allah ana ku bada ku bada menene ya same ku menene cikin kanku ba ku badawa ba ku ciyarwa saboda Allah subhanahu wataala Allah sai ya ce dan ka ku ce to kuna tsoron talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faraq wa uhdirat al-anfus ash-shuh sai Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ard an gane ko alhali kuwa gadon sammai da kasai na Allah ne Allah shi ke da komi in talaucin kuke tsoro Allah ne mai duke ku bada zai baku annabi ya ce ma na kasa malin mai sadaka ma na kasa malum mai sadaka babu dukiyar da ta taba ragewa saboda ana bada sadaka kullum mala'iku guda biyu suna fitowa Allahumma ati mumsikan Allahumma ati mumsik- mumfiqan khalafa wallah ɗayan kuma yana Allahumma ati mum- mumsikan talafa Allah duk wani mai badawa Allah ka maye mashi gurbin abin da ya bada khalafa ka ƙaro mashi Allah duk wani mai riƙewa Allah ka ɗora mai asara da watsewa da taɓewa. Shi wa dukiya, dukiya ta huta ne ta sanyo, in ta dunkule sai Allah ya ce, To, wanda ka riƙe ya ishe ka, to riƙe. Ba ya ishe ka ba ka riƙe, to riƙe. Shi yasa yana daga cikin shawarar da ake ba jama'a dukiya a hannu ake riƙe su. dukiya a hannu ake rike su samari da dukiya da 'yan mata a hannu ake rike su ba a kai su zuciya macen da zaka kai zuciya sai ka aure ta sai ka kai ta zuciya sai ka killace ta ba ta fito ba kenan amma da- kawai da ka ganin ta ka ɗauke ta ka sa ta zuciya ta zama ashiki an baka kanwa ka haukace an ji a banza dukiya a hannu ake rike ta saboda ta shigo ta huta ta shigo ta huta amma ka kai su dukiya zuciya ka sha lukudi kai baka ci ba baka ba ba masu ci su ci yara suna Allah kai giwa mu sha nama ina amfanin wannan ai mana wala irin wannan ne mutuwa ka bata madiyanka ciwo na rantsi da Allah bata masu ciwo kawai sun yi kuka mun rabu da baba na wuni daya tuni kai wallahi ana bukatai wani tuni ya fara tunanin bari in ce in warci mota kaza wallahi ka ana bukatai matanka suna lissafin ko furfor ɗinka ya ne kwadadin ya za a yi a buɗe akwai wani wanda na samu labari shi ana rabon ana rikicin rabon gado na'am cewa ni ku bani miliyan ɗaya in ya so ku yi lissafi can ku je ku yi rikicin ku ne jiwon kashe wuta gaba fi sabilillah ana rikicin miliyan a ba shi miliyan ɗaya kashe wuta gaba wallahi ba da saba an so sai ya dawo ya gabi za a yi ko cewa ni a bani miliyan ɗaya in je kashe Dan wuta gaba Allah.
na can ya so can ku ku sani an raba ni ku a bani ku dukiyar da ka- mutum da yake da dukiyar da za a bada miliyan ɗaya wai kan a raba gado kuma ɗan shi yana cikin wutar gaban miliyan ɗaya ko magadin shi ina amfanin dukiyar nan ina amfanin ta da Allah kai dukiyarka da aka tattaro aka baka ba taka bace ba sai Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin dan uwanka na kusa ma ba wai ɗiyanka ba dan uwanka na kusa ka ba shi haƙƙin shi haƙƙi ne miskinai ka ba su haƙƙin su an gane ko wa anfiqu wa ma lakum la tunfiqu fi sabil la tunfiqu fi sabilillahi kai hatta da menene infaki nan wasu malamai suka ce ka ba iyalinka da menene da ƴan uwanka wa dinarun anfaqtahu fi fimratika hatta da dinarin da kasa biye da kasa ma- loman matarka ta ci abinci shi ma infaki ne da jama'a ka bada sadaka ka bada in talauci kake tsoro Allah ya ce walillahi mirasus samawati wal ard a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka bada na dukiya Allah zai maye shi zai maye gurbin shi gurabin shi in ka bada Allah ne ya dauki alƙawari ka san abin da ke ba mu wahala wallahi muna cewa mun yi imani da Allah a baki ne wallahi a baki ne Allah ya ce fa huwa yukhlifu shi zai maye gurbin shi to tsoron talauci nami nami dan Allah kana da dala hamsin ba da talatin fa huwa yukhlifu sai kaga in dai kayi imani wallahi sai ta koma shikka talatin din nan in dai har kayi imani wallahi shikka za ta koma garanti ne wannan babu shakka to ka san imanin ne zuciya ce gurguwa ce imanin gurgu ne sai an yi magana Allah sama aljanna ka ce amin zaka ga amin dan da ba a yaye shi ba so ake wai a tara mashi yi wai waye ce ma zai zo din shi dan kai din kai da kake tarawa waye baka garanti bar dai kai waye baka garanti zaka kai gobe ko kuma in ka tara mai zai wannan yana yi wa wallahi sai ka tara ya zama dan yoyo dan shosho kai kuma a tara ma kuma
aka ne eh.
wannan alƙawli ne na Dole.
wanda ya tara dukiya bar ma magada wannan Allah mana gafara sai Allah ya ce la yastawi nan za a hudu wata daraja ce ta sahabbai wanda sahabban ha'ilau daraja ha'ilau akwai ta a cikin mu yanzu in yanayi ya bada ka san lokacin kama a bude makka ko kuma kan ayi hudaybiya wasu malamai sun ce fatahu nan fatahu makka wasu kuma sun ce sulhu hudaybiya saboda hadisin Khalid da Abdurrahman da suka dan samu wasu sabani haka a wurin yaƙi da suka kai Khalid ya ce duka a kashe su da wanda aka kama da wani Abdurrahman ya nuna ba haka ba suka dan samu sabani Abdurrahman bin Auf sai Khalid yake cewa wai don kun riga mu shiga musulunci da 'yan kwanaki kuke mana wannan abubuwan an gane ko eh ba ba izin kamar kuke dan dawwala mana sai labari ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa to kar ku zagi sahabbaina wallahi ɗayan ku da zai ciyar da dutsi na zinariya ba kai ba muddin da suka bada muddu guda aka ce wanda shi Khalid ka san ya musulunta ne mi ka bayan sulhu biya. shi yasa aka ce a bayan fatahu ake nishi bayan bude makka lokacin ka a bude makka imani wanda suka yi imani su ne masu imani mai gaskiya ana cikin matsatsi ana cikin takura ana cikin tsanani imanin a ɓoye ake yin shi to shi ne aka ce wanda suka ba da dukiyarsu kamun a buɗe makka kuma suka yi yaƙi da annabi ba ɗai ba suke darajar su da wanda sai bayan an buɗe makka yalwa ta zo wala'aitan nasa ya dukulu na fi dinin lahi afuwa ja mutane sun shiga addini musulunci ya yi ƙarhi musulunci yana da izza suka ba da dukiyarsu ba ɗaya ba suke amma dai ka sani duka mi Allah ya masa alƙawarin mi husna aljanna dukan su ɗan aljanna ne to yanzu inda suka tsora ayan nan in ana cikin bukata bukata da tsanani ka ba da dukiyar ka ba ɗaya bane ana cikin yalwa an gane mun gane misalin example yanzu ai ana dan cikin tsanani ko a zahiri ana dan tsanani to yanzu ga wanda zai bada duke shi ba dai bane ba zuwa nan gaba in tsanani ya bude an gane ko Bu- ladin ba dai bane ba an an bu- an buga ganga siyasa ko tsanani budewa yake Allah mana gafara sai kaga kudi na yawo to ba dai bane ba kamar lokacin da al'umma suke tsanani sai ka bada ba ɗaya bane da in an shiga yalwa ka bada mun gane ko misali a cikin tsananin nan in ka bada dimil a yalwa sai ka bada san mil ba ta kai matsayin dimil din yayi ba ko ka bada ɗan biliyon ba ta kai matsayin dimil din nan ba shine ba ɗaya bane ba la yastawi bas su zama ɗaya wanda suka bada a cikin lokacin mi tsanani da kuma lokacin mi yalwa amma sai Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahul husna dukansu da wancan din da wa'annan Allah subhanahu wataala ya masa tanadin alhusna wadda ita ce aljanna mun fahimci wannan bayanin ko na'am wallahu na ta amalu
Allah mai bada labari ne dangane abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce mi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa shela daga Allah shela daga Allah wa zai amshi wannan shelai manzon ladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah Allah ramce mai kyau ramce kyaukyawa mun ba da misalin nan suka ce ko yanzu president ya zo ya ce wa zai ya shigo masallacin da ya ce wa zai ba ni ramce ramcen mil franc zan rama mashi da abu mai kyau ya kake gani a ina ji sai mun kusoso ne a wurin badawa ko ba gaskiya ba yanzu kawai president ya shigo nan muna nan zaune ya ce mil franc nake so ramce ko kuma ya ce kawai a bani ramcen abin da ake da ni zan zan saka ma mutum kan bacin ramcen nan da ya bani wallahi ina ji SR sai sun samu layi wurin bada ramcen an rama ko ka bar nan har bada fi sabilillah wasu da sabi wa sabiqun sabiqun fi sabilillah rigai rigai eh wai sai SR sun samu layi wallahi to Allah subhanahu wata'ala da kanshi yayin shela a cikin mu waye zai ba Allah ramce ramce kyaukyawa Allah subhanahu wata'ala ya yi sai ya lullumka mashi an gane ko ya lullumka mashi sannan kuma bayan ya lullumka mashi ya bashi menene lada mai mi lada mai girma Allah ya nemi ramce wurinka kuma shi ya baka kudin kuma ramcen ba shi ba zaka kai ma ciyarwa ne za ka yi a ɗaukaka addini a bada ba ka kai irin wancan ba suka ce menene inna Allah faqirun wa nahnu aghniya suka ce yo ai Allah yana neman rance ko ga Allah naku na yana yana neman la rance hawla wala quwwata illa billah wa nahnu aghniya wai su ne mawadata akwai wani sahabi an gane ko Abu Dahda shi wannan sahabin da ya ji wannan al'ansari ya ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah inna Allah la yuridu minna alqard shi yanzu Allah ya ramce ne yake so a wurinmu annabi ya ce eh na'am ya ya abal ya abal na'am dahdah abal dahdah yace Allah yana son ku ba da ramce a taimaka addini sai yace ya rasulullah ina da wata garka ta dabino ka san me ya arzikin yan Madina dabino tana da itaciya kusan 600 sisan katuwar d- garka ce ai ka san ba karamin mai kudi bane ba karamin mai kudi bane shine wannan din nashi ya ce ya rasulallah itaciyar na a cikinta muke ci da ni da iyali na da matata duka muna ciki ya ce na ba Allah rabci wannan itaciyar duka a mai da tafi sabilillah ga ramce nan na ba Allah ya zo ya isko matar shi tana ciki ya ce ya ummu dahda ya ke uwar dahda hoto daga wannan garkar nan ƙatuwar garkar nan yanzu na ba Allah ramce da huta huta huta ta huto ta ce mai ka gama ta kirki ta ce madalla da wannan kasuwancin da kai ya abar dahda da irin na irin na yanzu ne ya zata ce yau mi zan muci Allah mana gafara nan zan mu tsaya fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya yahe mana ya gafarta mana ya share shi daga kirazan mu muna fata mu kasance mu ne masu infaki fi sabilillahi dare da rana muna fata mu ba Allah ramce dukiya Allah ya lullumka mana Allah azurta mu dukiya min haythu la nahtasib Allah ka hudda mana rowa daga zukatanmu Allah ka nesanta mu shedan daga zukatanmu ya hana mu badawa Allah subhanahu ta'ala ya bude mana yalwa arzikin mu ya ba mu kasuwanci masu albarka samari masu neman aure Allah aurar da su Allah rahudda su daga cikin matsalolin nan Allah biya musu bukatun su gaba ɗayan su masu auren kuma Allah tabbatar da su cikin iyalan su lafiya Allah ƙara bude arzikin su lafiya Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatun mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته